إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عوض الله وأجرنا من النار إخواني في الله خطبتنا اليوم عنوانها سيهزم الجمع ويولون الدبر يا علماء المبتدع يا علماء البدع الاصاغر الفتانين دعاة الى ابواب الجحيم اشرار الامه رؤساء الضلال همهم بطونهم وجيوبهم الذين يدافعون عن مصلحتهم في كل مكان علماء الشرك والكفريات والبدع والضلالات انكم فاشلون وسننتصر عليكم كما انتصر سلفنا الصالح على فساد الدين منذ القدم قال تعالى في سورة القمر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر رأينا المبتدع علماؤهم وجهالهم يثيرون الفتن بين المجتمع وقد كرر هذا بين دولة ودولة وبين منطقة ومنطقة وبين ولاية أو بين ولايات وولاية إذا عجزوا أن يدافعوا عن عقيدتهم وخرافاتهم بالأدلة الصحيحة المقنعة يحاولون أن يدخلوا الحكومة فيه أو يستخدمون القوة والخصومة حدث هذا بين دكتور التوحيد دكتور إدريس عبد العزيز رحمه الله والمبتدع في نيجيريا حتى سجن وكذلك الشيخ ظفه طولو والألباني مراتي حفظه الله مع أننا لن ننسى بالذي حدث على شيخنا إلياس عبد الله بزندر كما ذكر في محاضرته بعنوان تاريخ تأسيس السنة في زندر فنفس الشيء حدث الآن على شيخنا وزميلنا وزميلنا وحبيبنا مالم ثاني أبو بكر الملقب بن حزم وشيخ علي مختار وأستاذ كمال الدين الثاني في عقدة من منعهم عن إلقاء الجلوس والخطب والمحاضرات بل أغلق مساجدهم والدليل فقط يدعون الناس إلى التوحيد والسنة قال تعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في حكمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وتحذير الناس هؤلاء الإخوة الذين حدث عليهم هذا يدعون الناس إلى التوحيد وتحذير الناس عن اتباع الشيوخ شيوخ الضلالة وعلى رأسهم إنياس ورأس الجريمة وكلامهم صحيح وكذلك تحذير الناس من عادة مشهورة قبيحة تقام في الشهر المحرم تقام في الشهر المحرم تسمى بيانو بل تعتبر تعتبر عيد كبقية الأعياد بل تساوي باستقبال النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة من مكة وصراحة هذه الأعداد ما يجري وما تبين لمن عرف تكون حراما حرمها الشيخ وغيره بدليل أنها يستمع الرجال والنساء متزوجات وبكرات بعد العشاء في الغابات ويبيتون هناك واسم المكان لاكتس يفعلون ما يفعلون الكل يفعل ما يريد حتى الصباح ثم يدخلون في المدينة من ناحيتين الشرق والغرب وعندهم مكان اللقاء يستمعون بالطف والطبل والمزمار والرقص ينطقون بالكلمات القبيحة والشركية والكفرية ونعوذ بالله من هذا الأمر وبالأمس فإذا ببعض الناس بدأوا يشيرون الأكاذيب يقولون إن حكومة نيجر في عقدت أخذت الحزب إزالة والعقيدة وأصحاب العقيدة السلفية منعتهم ومدحتهم ومحتهم من العقائد ونشر الدعوة واعتبروها أنها عقيدة إرهابية ويفسدون ويثيرون الفتن في المجتمع لا اعتبار بهم وهذا كذب وبهتان ولن ينتصر من يقول ذلك وسيأتي البيان إن شاء الله بارك الله لي ولكم في فهم القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عما بعد أوانا مسلمين يوم uku ko hudu da watan al-muharram shekara ta 1448 mun huce 47 48 hijira ta manzon tira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda yi daidai da 19 da watan shida shekara ta 2026 yawa na musulmi hutubar mu yau tana da unwani mai suna sayuhun samun jam'u wani dubur za a yi galaba a dukkan taron da suka yi kuma za su juya baya insha Allah ba za su ci nasara ba na fara mai magana ga kira zuwa ga ‘yan bid'a ya ku malamai na bid'a kaskantattu ‘yan fitina masu kira zuwa ga ƙohohi na jahannama mafi sharrin al'umma kawuna sarakuna na bata wanda hannunsu bitinsu cikukkunansu me za su ci mai daɗi me za su sha mai daɗi ina za su kwanta da aljihunansu su rika fi kullum aljihunansu cike da kuɗi wa'inda suke kare dukkanin wani ‘yantere nasu masla'arsu ba wai masla'a addini ba a ko'ina kowace ƙasa suke a kowace jiha suke kowace departament suke a kowane gari suke wannan haka suke ‘yan bidiya kan ku yi tsammani wai sai na nan da na nan duka haka suke malamai ne da suka zama zo masu koyi shirka malaman shirka masu rubuta ayoyin ƙur'ani da jinin haila da maniyi na zina da jinin biki masu za a yi kisa a kashe jariri a yanka shi a zubar da jini masu ba ƙarawo sa'a su ba mai gida sa'a mai gida a ba shi layu da wasu abu ya liƙa ƙowar gida domin ya kare su da ɓarawo shi kuma ɓarawo a ba shi na sa'a domin ya jira gidan wani wanda suke koyar da kafurci da bid'o'i da banna iri-iri ya ku wa'annan ku sani cewar wallahi ba ku cin nasara ku kun yi fashari kun yi eshuye kuma sai mun yi galaba a kanku insha Allah kamar yanda magabatan mu suka yi nasara akan mabannata a cikin addini tun a da manya-manyan malamanmu sun yi nasara a kansu barantana a yanzu Allah subhanahu wa ta'ala yake fada cikin suratul qamar sayyuhu zambu da jamlu dukkanin taron wannan nasu sai an galaba a kansu kuma su juya baya su ɗanɗani kuma bala'i wanda yake ba na kaɗan ba domin daman duk wani taronsu duk wani haɗe-haɗensu da suke yi ƙararre ne kuma abu ne da ya zama to ba mai dawwama ba ko ba mai cin nasara ba ya ku ɗan uwana musulmi ku sani mun ga 'yan bid'a malumansu da jahilansu suna tayar da fitina tsakanin al'umma kuma wannan abin ya maimaitu ya maimaitu tsakanin wannan ƙasa da wannan ƙasa ya maimaitu tsakanin wannan region da wannan region za ka tsakanin manya-manyan garuruwa wanda daga peyi sannan a samu region to shine min tsaka tsakanin wata wannan rejo da wannan rejo kamar abin da ya faru a rejon na zandar ya faru a maradi ya faru a agadar ya faru a ina ne a nan ma yane kenan rejon daban-daban kuma tsakanin departement shine wilaya departement tsakanin departement da departement wannan ababen suna maimaituwa sun zamanto 'yan bid'an nan idan sun kasa kare aƙidansu lalatatta aƙida sun kasa kare wannan aƙidan da hujjoji ingantattu masu gamsasuwa sai su fara neman hukuma su sanya hukuma su ce su sa hukuma a ciki san ba hukumanmu tana da tana aiki da hankali tana aiki da dalilai ba wai tana aiki ba da son zuciya da kuma ra'ayi suna neman samun dalili kayan su zartar da abu hukuman ba irin ta sauran kasashe ba ce sai zamanto idan hukuma ta ƙin wannan abin su yi amfani da hukuma ko kuma su yi amfani da ƙarfi ko kuma da fitina faɗa wannan ababen da suka rika faruwa ne wannan irin wannan abin ya rika faruwa zamanin usman dan fodiyo wannan nan kusa kan aje nesa sai zamanto mu ba mu manta ba ya koyan wa musulmi ya faru irin wannan abin game da doktor tauhid doktor idris abdulaziz rahimahullah da yan bid'a a nigeria suka tayar da fitina kawai dan ya ce ko manzon allah ba a roƙon shi ba a roƙon kowa ba wani mutum ko mala'ika ko wane ne ka shiga cikin wani abu kana bukatan taimako wai ka je kana roƙon shi wanda wannan nan na zo na muku hutuba wanda mai matinin dinin islam shi kanshi ya kawo wannan ya ce la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun ba wani mala'ika wai da yake da kusanci ko wani annabi manzo da ya isa ka je ka rika roƙon shi domin haƙƙin nan ba na wani mala'ika ba ne ko na annabi haƙƙin Allah ne kadai shi kadai ake roƙa shi ne ya ce ko manzon Allah ko aka tada fitina aka ce ya zagi manzon Allah ya yi mutunci manzon Allah ya yi wane ne ya yi wane ne wannan abin ya faru a lokacin lokacin da yana da rai rahimahullah hal sai da aka yi an kai shi kurkuku yayi kasu hakan ya maimaitu ya faru akan babba hotoro ya maimaitu akan albani na maradi ɗaya daga cikin abokan namu tare da bamu manta ba abin da ya faru ga babban malaminmu malam shan ilyas al-hafizahullah malam ilyas adam ya faru ga shi wannan abin lokacin da ya yi bayani kan cikin tarihin kafuwar sunna a damakaran wannan wannan muhadaran da ya ni kaina mun sha hira da shi yana mini bayanin irin yadda ake nema a kashe su a kashe su wai kisa wannan kisa wannan masallacin na bakin tasha nan da nan ne masallacin juma'a na farko a bayani ne sosai mai kyau malamai na bid'a da suka haɗa kai aka hana su wa'azi aka ce sai in kana da wai wani difilan wane ne za ka riƙa wa'azi sai aka rarraba duk wasu malamai na bid'a su aka hana su wannan bayani ne mai tsawo akan wannan haka ya faru gare su amma a ƙarshe yanzu mutum ya ce ce zai hana wai ya hana su wa'azi ya karka ko ya sha kurku da zari ko kan ko ya sha giya burkutu wallahi bai isa ba in dai rigima ne mutum bai bai ya je da magana in dai rigima ne ba a ma zance can kowa ya san can to duk rigima su mutu isa ba yanzu su ce su hana malamai wai wai ba a biya can in mutum kuma ya isa ya je gwada gani to wannan abin ya faru a kansu har ya yi nasara bawan Allah sai gashi abin abin da ne yake faruwa ga 'yan bid'a wurin tada fitina yanzu gashi nan ya faru ga ɗaya daga cikin manya-manyan abokannanmu malumanmu masoyanmu mai suna sheikh ibn hazam malam sani ibn hazam abubakar sheikh malam sani abubakar al-mulaqab ibn hazam wannan sunan shi kenan ana mai lakabi da ibn hazam wai wannan firnon da ake sanya mutum ana sawa mutum ana kiran mutum da sunan ana cewa lakabi ana cewa kuma akwai lakabi akwai kuliya da larabci wanda irin firnon ne hakan da maimakon a ce a kiraye sunanka man sai a kiraye ka da sunan ɗanka na farko a ce baban wane kamar yadda mazu sarrafa ake ta mishi ya ya aba abdullah ya baban qasim ya wane ne ya baban wane a rika kiran shi da wannan ko kuma a rika kiran ka da wani laqabi ko a rika kiran ka da wani laqabi to sai a ce ibn hazab sunan wani malami sai a rika kiran ka ana ma laqabi da wannan ba wai sunan ka bane to wannan wani malami yana nan yace ai ya zama dan zina dan zina domin ba sunan da baban shi bane ya yanka mishi rago ya zo sa ya kan shi wai ɗan zina wai gadon ma da aka raba musu ya suka ce ya cuci ‘yan uwansa domin ba sunan da baban shi bane yanka mishi rago ya zo ake kira shi da shi wadda an san ibn hazar shi kuma ibn hazar ɗaya ne daga cikin manya-manyan malamai na sunna wannan in mazhabi na zahiriya shi ne ake kira shi ibn hazar game da ake kira mutum shafin islamin taimiyya game da ake sa wani albani a ce mutum ibn taymiya ko a ce mai usaymin ko a ce mishi bin baz ko a ce mishi fawzan duk wannan ana mutum mutum lakabi wannan wanda hatta sarbiti da mutum yake da ana danganta mutum da nan aikin da yake ana danganta mutum da shi nan amma yanzu wannan aka ce mashi dan zina yanzu wannan kadai ai abu ne wanda in ya je wurin ita yana iya yin shi amma da yake dokin mai baki dokin mai baki ya yi gudu suna nan an rime musu masallaci an hana su wa'azzuka a ko'ina terituwar na agadis ga baki ɗaya an hana su masallatai ya an rihe da shi da shi wannan ibn hazan da wani wanda na zo na yi magana da ɓangaren don ya ce an ɗora minista wadda ta zaman ba musulma ba akan tarbiyya na ƙasa ga baki ɗaya ya ce ya za a yi wannan kuskure ne ya za a ɗora ta wannan ya yi maganan wannan ya ce a ƙasa ta musulmai wanda na kawo muku hujjoji aya hadisai ko gida ne in za ka auri mace ce an jibi wadda ta zamanto mai addini wanda manzo sura zai ce fazfar bi zati dini na hore ka da ma'abuciya addini ka auri ma'abuciya addini wadda ta san addini an ce ku a gida sai ma'abuciya addini to ya bangaren ƙasa don ya faɗi wannan aka yi ne zilan shi daga kwantara domin an san yadda aka kure shi ba wai domin in shi ba aka same shi ya kuskure da mai bayani mai tsawo akan wannan aka kure shi da kuma kamaluddin kamaluddin shi ma ɗaya ne daga cikin malumma wanda suke da'awa aboki ne na Musa wannan namu nan wannan wanda wani lokaci ya muku hutuba nan wurin kusan azumi kusan sallar kusan sallar azumi abokin shi ne ya san shi tare yanzu duk an rage masallatai yanzu dalilin ne kawai suna kira zuwa ga tauhidi suna kira zuwa ga sunna a cikin addini in za ka yi ka yi da hujja ka yi tsokali ga Allah ka tsaya ka sa Allah shi ne gabanka kana musulmi kana sallah kana azumi amma an zo an ɗor an alaƙantar da wani nasaranka ko wani kawar da wani bala'i da wani shehi ko wani wali ko wani wane ne suke kiran mutane su bar wannan bauta na wannan mutane su tsaya ga Allah san da irin kafirtai kafirci da yake cikin littattafan nan nasu ya sanya yake bayani akan shi hal wani yazo yana kitabut tauhid wai kitabut tafriq ku zama tafriq abin da zai ya rarraba mutane wai kitabut tafriq shi kuma kitabut tauhid littafi wanda zai nuna ma kadai ta Allah kadai wai shi yake ta wai ai wannan ba kitabu tauhid bane wai kamata a sanya mishi kitabu tafriq wani lafiya ne wani malami wanda kawai yana son abin da zai gyara kansa ba wai al'umma ba to shi kuma malamin suna duk inda yake zai yi kokari ya nuna mutane al'umma addini ba tare da son zuciya ba ko da wannan abin da yake kira zuwa kai ya saba ma mamarsa ko ma'aibiyansa ma'aifansa da duka ya saba matarsa ko yayansa ko kannunsa ko ma abokannansa zai tsaya yi bayani kai ko da shi ma yana laifin zai tsaya bayani amma malamin bid'a wallahi ba dai malamin bid'a ba in kana neman maciya amana wallahi babu babu kamar malamin bid'a shine ai ɗaya daga cikin malamai ya ce masa al-asagir kaskantattu wanda yake karbar wulakanci da kaskantarwa a ci mutuncin addini a wulakanta annabin wanzan salasalam a zage shi a game kowace irin magana amma ba za ka ji ran shi ba ya yi haushi a zagi Allah a ci mutuncin Allah ba za ka jiran shi ya ɓace ba a'a sai an taɓa wani shehi Allah ya yi gaskiya ya ce wa idan zikiru Allah wahadahu ishma'azzat qulubil ladina la yu'minuna bil akhirah wa idan zikira min dunihi idan hum yastabshirun idan aka ambaci Allah shi kadai zaka ji zukatansu sun yi kunci da damuwa da bala'i da haushi ba sa jin daɗi amma aka kiraye wani koma bayan Allah ana ambatan wani shehi kafa karama kaza falala kaza wane ne wane ne to anan zaka suna jin daɗi suna ta kada kai ana ta farin ciki amma a kai abota tawa Allah kadai a asu ba dai wannan ba Allah kare mu ya koyan uwana musulmi wayannan mutane a garin agadan kawai suna kiran mutane zuwa ga tauhidi a tsaya abota tawa Allah a tsaya abu sunna kuma suna suna tsoratar da mutane game da bin bid'a da bin shehunai na bata akan kololonsu shine inyasi da kuma ra'asul jarima dan saboda akwai wani bokal akwai wani bokal wanda su ba su san cewa ba hatta gurbin nasu da suka yi in ma akwai wanda zai isar musu ya isar musu sun bude guruf tana nan na kabilanci na ko mutanen abdul ko menene duk sun tattauna har da mace a ciki bokalika duka an turo mana su mun san ce a cikin gurbin ma akwai mutanenmu sun zo sun tattauna yadda za a yi a hana su wa'azi yadda za a ma a kama su wane ne a je a kai su ina ne duk sun je kwamseriya sun je ina ne kwamsar ɗin kanshi don kusan billahi la ilaha illallah mutum in zai yi abu ya kiyaye ya kiyaye Allah kwamfan in kansa an je ya diba ya diba bai ga firib da za a kama su ya ce a babu firib su yujoni zuwa ne ne duk wanda yake da alaƙa da gwamnati babu firib kai yanzu don allah ɗan nijar wanda ya saba a basu a bashi tije ya cire ta a cikin tijen in dai kayan magana a ce argumente ifu argumente ko ba haka ba ka kawo argument game da duk abin da za ka zo ka yi discussion commentaire composé wane ne ka saba in za ka yi magana ka kawo hujja to dan Allah bangaren al'amura na rayuwa wannan barkana akan addininka za ka zo kana bauta ta Allah ba hujja kawai kawai tatsuniya dan an raina mutane hankali irin yadda fir'auna ya rika wa mutanensa fasta khaffa qawmahu fa ata'u ya wohintar da hankulan mutanensa kawai sai suka bi shi kawai a zo a rika ma bayanin wani falalan wani da kaza a zo ana gaya ma wai kaza addini ne da wai wasu al'adu da wasu wane ne wai sai kai shiru ka kyale ba ka tambaye dalili irin da kawai wai wasallim al'amra lahu la ta'tarid walau bi isyan ata idan furid wai kawai in kaga shehi wai yana zina a kadda ka ce yayin zina ko wannan kai a ganin idan kai da kake gani yana zina a a a hakika wai ba zina yake ba wai ibada ma ce ki haka wa ake dora mutane akan wannan to su kuma suna kiran mutane da'awa a koma bin Allah sak a bi sunna kawai babu wani rigima hujjoji kuma ake kawowa kuma yake karantar da su littattafan wannan yake nuna mutane ga inda ababan suke hatta kisa da su wane ne ya ta kakkawowa yana nuna cikin littattafan da ke da irin wannan banna jawahirin rasa'il da su wane ne da su wannan littafin jawahirin ma'asi duka a cikin wannan ababe wanda akwai wannan bannoni su kashifin ilbati wanda banna da halkisa halkisa da sun zina da shaye-shayen giya da su waye duka a ciki akwai su wannan komi Allah ne duka wannan wannan mutumin in ya ji sai karantar da wannan wai ana nuna mutane mutum ya mutu ya haɗu da ubangiji salim alim ya samu aljanna a wai kawai tun da mutane su bi cikinsu kawai a juhunansu wai ko ba za a yi magana ba wannan ɗaya kenan dalilin wannan ne daman suna ƙoƙari su hana kawai kar ya yi kar ya rika wa'azi kar ya rika bayani kar ya rika taɓo wannan kotai ɗin a kawai ya tsaya ya yi da'awar shi kawai a yawan mutane bayani sallah azumi wane ne zakka haji sallarka da azuminka da hajjinka da zakkarka na rantsu da Allah mun baka da tauhidi baka shiga aljanna ko kai waye aikin banza ne wallahi sallah azumi zakka in dai ba tauhidi wallahi ala banza kake yi dan kowa ma ya fahimta sarai kakka zo kana azumin lanzijeji da wane ne kuma ka zo kana wa Allah shirka kai tsammanin wai zaka samu aljanna wallahi ala banza ne kake yi ɓata kanka lokaci kake yi dole sai ka koma al'aqidatu awwalan law kanu ya'lamu aqida shine abu na farko inda mutane sun sani manzo sallallahu shekara 13 yazo yana kira kan tauhidi shekara 13 13 a Makka goma a Madina yayin shekara 23 to amma sai yanzu mutane wai su zo wai kawai su ce wai ba za a yi magana ba kuma da al'adu wanda suka zama to wannan na biyano wannan biyano wannan kayan mu yi magana kai sai da muka yi reshen shi a kai akwai wa'inda daga cikin malumanmu sun aika jami'an tsaro wurin da zane sun aika jami'an tsaro yaran su wanda suka zama so jami'an tsaro wai mutane kan shi tsammanin wai kawai in an ce ahlu suna wai ban mu da cikin fortar polisai ahlu suna ko jandarmomi ahlu suna ko gardiga da ahlu suna ko ina ne mutane ba su gane lamurra ne ba a yanzu duk wanda ya saba ya abu da hujja wai ba zai tsaya ba kawai zama kitahumi kawai ya tsaya jiskin diridi kawai sai abin da aka gaya ma a wannan lokacin nan ya huce wannan lokacin nan na da na tatsuniyoyi wannan lokacin ya huce babu zancen wannan wannan biyano kin nan sun yi magana kan shi sun ce haramun ne shi kuma maganan da ya ba ma a yanzu bane fa tun da wajen shekara biyu da hucewa ya yi magana kan shi menene biyano wannan wata na muharram da kuka sani wannan muharram wanda yan shi'a suke hutawa suna daurawa ummu na aisha suna daurawa ummu na aisha wannan a kugu session a rika bugunta yan shi'a suna wai bakin cikin an kashe hussein an yi wane ne su wayan can kunga wannan wata aƙida ne na yan shi'a wai bakin ciki wai an kashe hussein kuma su suka kashe Hussein wa amma yanzu suka dawo suke kukan bakin ciki wai na an kashe Hussein sai akwai wayanda su kuma suna farin ciki eh in ka in kana san ahlul bait sai a ce ma rafidi in kana rafidan hubba ali muhammadin falyashhadu saqalani anni rafidun in dan san iyalin manzon iyalan sallallahu alaihi sahabbai shine a ce rafidi sai ya ce to mutane da aljanu din su shaida kan cewa ni rafidi ne sai fa sala bin tamiya shine ya bada amsa game da wai so da suke tambayan shi kan wai an ga yana san ahli baiti kuma gashi gashi so suke kawai ka samu aqida guda ka rika ko ka dawo kan bakin ciki kana jin kana kyama ahli baiti kawai ɗan shi'a kenan ko kuma ka zo kana kauna alibait kawai sai ka bar sahabbai su ma wani bangare ne to aqida ta ahlus sunna akwai karatu na hada kowanne ba ruwanka sahabbai kawai gabaki ɗaya naka ne ka kaunace su sun yi rigima wane ne ba ruwanka da'a ma jara baina sahabati fil waga bi suhufihim yawm al-taqal jama'ani fa qatiluhum minhum wa qatiluhum lahum wa kilahuma fil hashr manshurani ba ruwanka bangaren sahabbai abin da ya faru a ranar yakin wannan jama'a da ina ne da takubban su ba ruwanka kawai Allah gafarta musu wa'inda aka kashe ɗan aljanna ne su ma wanda suka kisa ɗan aljanna ne kuma gabaki ɗaya ranar kiyama za a tayar da su Allah ya ce musu radiyallahu anhu wa radu anhu kai kuma ko a aharari ba a ce radiyallahu anka ba kenan ina ruwanka ka zo ka rika suka kana zaki yanzu idan mutum da baban shi da da ma'aifiyarsa suka yi faɗa yanzu zai zo yana zagin ma'aifiya ko yana zagin uban ba shiru ba yake yi to wannan irin abin ne da ya faru a wurin sahabbai ba to wannan aƙidar wannan na ɓangaren farin ciki shi ne wannan biyano suka ƙirƙiro shi a can lokacin da uqbata bin nafi ai muna ga muku cewa addinin musulunci ya shigo Nijar ta ɓangaren Agadez Agadez wa shine Aqdas Aqdas kasa ne tsarki Aqdas mutane su san istuwar can Aqdas kasa ne tsarki addinin musulunci ya shigo ta can hanyar wani sahabi uqbata bin nafi ko Uqbata bin Amir ya shigo can wuri ya shigo Niger ya shiga Mali sukan kan Musa Ali Bayer Adam ilku Songai ha wanda mutane wanda sukan su istuwar sun san wannan Lafidi Songai ko ba haka ba ta shiga nan aka shiga can cikin Najeriya to wannan ne fa a zamanin su fa babu biyano fa sai daga baya ne wasu malamai suka kirkiro wai wannan wai yana daidai da wai tarban da aka manzon tsira a nama masarar salam da ya hijira daga makka zuwa madina wai yana daidai da wannan kuma sai suka sanya shi daidai wai da farin ciki farin ciki na na na na na kenan ahal bait kenan kana farin ciki kana farin ciki an kashe Hussein su kuma wayancan yan shi'a bakin ciki suna bakin ciki an kashe Hussein kuma munafukai su suka kashe shi a Karbala shi yasa da aka ce Karbala yace karbun wa bala bakin ciki da bala'i Karbala kar bala kaman mobi ne aka hada shi Karbala an gane kar daga karbun ne bala daga bala'un ne karbun bakin ciki damuwa bala bala'un kai ko baka jin larabci kada an ce bala'un ai ko da zabarmanci ta suke bala'u ko ba haka ba hausa suka ce bala'i to wannan ne ya hada shine karbala a can an kashe hussein kuma suka da suke kukan bakin suke an kashe su to su wayannan sun zo suna wannan abin na horewa da morewa wanda wannan kun kun san me yake faruwa wai biyano mata da maza ne ake haduwa a can gabacin gari wasu su ta yammacin gari akwai wani wuri da ake ta mishi laksis a je a faɗa a can a yi tun abin da aka ga dama a can ranan nan mace mai miji babu waiwaiwai mai miji ce a kawai kowa na kowa ne irin yadda dai kiristoci suke yi a coci a ce a ci na duhu ko ba ka ba dan lokacin da muna benin suna kawo mana wani wani wani invitation wai a zo coci domin kusan yaraba a can wurin sai karga mutum yana zuwa coci yana zuwa yana zuwa masallacin juma'a wai in baka samu ba a can ka samu a can Allah dai taimake mu kuna ji da kuna fahimta ya koyan wa musulmi to sai a hada a can a yi irin wannan abin in aka yi kuma in aka tashi a yi wani rawani da wani ado da ake yi ai kuna kalo dai a bidiyo wanda muke cikin gurup guda duk na su tura musu domin reshe da muke mu wa al'umma bayani su gane menene mu wallahi ba bitikin mu ba wai mu ce girmama mu ya ba mu wani kudin shi ko wane ne abinda za mu samu wurin ubangiji wallahi ya yi duk wani abu da mutum da zai ba mu sai a je can sai a yi wannan ababe da za a yi daman babu zancen sallah a yi ado a yi wane ne a taso ‘yan can su taso su ma ‘yan can su taso ‘yan gaba su taso ‘yan yamma su taso a taho a je kohar gidan manya-manya ana sa wani turare ana wani kiɗa ana wani busa ai kuna kallo ne waƙa na maganganu na wanda ya zama to ya saba shari'a wasu na shirka wasu na kafirci ana yin wannan ana sa wani turare na wuta ana yi a tsaya nan a tsaya nan a yi ni ana wannan abin akwai kuma wurin lede rancontre santar da gravity inda za a haɗa a nan wurin to a nan ne kuma daga nan yini za a yi daga nan kuma ake watsa wai wannan kaɗan ne daga ciki kawai na ɗan rezimo muku ne dan bayani ne mai tsawo game da wannan to yanzu wannan wani malami wai yake cewa ai ai manzo sallallahu alaihi ma ranar idi wai wasu mata sun zo gidan shi yana kwance umuna aisha tana tana tare tana wurin shi abubakar ya shigo su suma suna kiɗa sai ya ce a mizimar shaitan fi baitin dubuwa hadisi na ingantacce yana nan algaita shaitan a gidan annabta sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce musu da'ahuma fa inna li kulli qaumin 'ida ka kyale su kowace al'umma suna da idin su kenan dalilin idi an musu sassauci kuma su waye suke yi mata kuma ba karye karye ba suke da ba a yi takudade ne da maza da mata ba shi yasa a aure a zo a rika buga wani abu mata kadai shi ma ba karye karye ba ya halitta amma a idi da aure wata ran za mu zo mu sake bin wannan wai yanzu shi ya zo ɗauko wannan hadisi sai ya zo fassara shi ga wai biyano wai ai daidai ne wai in za ka hana biyano sai ka je ka koma wancan ka hana ko kuma umu na aisha da ta zo akwai mutane 'yan sudan suna wasa a cikin masallaci da kibo a ranar idi sai ta zo ya ce kina son ki kalla ta ce eh sai ce ki kalla ta dora haɓarta saman shi nan daga fenesa ta gaji da kallo ta koma yanzu na wurin akwai mata ciki babu amma a can wurin da suke kiɗa akwai maza wurin babu maza suka suka ce wani su to yanzu ce yazo haka ka san malamin bid'a babu munafiki kamar malamin bid'a al'ada in ta ci karo da shari'a sai a barta amma al'ada in ba ta ci karo da shari'a ba al'ada in ta ci karo da shari'a sai a barta ko ba haka ba amma in al'ada ba ta ci karo da shari'a ba sai a dauka ai babu wani laifi to amma wancan mata ne kadai malamai sun yi bayani akwai shuruhat nan kutubus salafus salih wanda suka bayani kan irin wannan hadisai ba mutum bai zo wai da ra'ayin kansa wai ya zo ya ce yayi bayani game da wani hadisi da ra'ayinsa ina fata an fahimta Allah ya taimake mu sai ya zo yake halattar da wannan dan tsaban munafiki shi yasa ya an kuka dibi can introduction nayi bayani ga yanayin malaman bid'a ma'abuta sharri masu kare yanteransu masu kira zuwa ga bata da shirka da fitina da ka zo ka ce abu kaza bai da kyau ka wallahi yanzu sai ka ji duka ko ka ji zagi ko ka ji a ce a haɗa ka da hukuma ko a ce a sa ma ƙarfi wannan haka suke sun yi fi da hukuma can ba ɗaya ba ni ba duk inda aka je ba su da dalili ta yadda za a ce a rike ban Allah nan a asusu suke kawai hukuma dole wai sai ta yarda kawai shi dan fitina ne yayi kaza yayi kaza kuma wannan wallahi bai sa a ci nasara tun ahlus sunna ba su kai yawan haka ba ake ta mutuguna musu amma kaga abin yana ci gaba ai ka san wannan al'amura ne na ubangiji ka san al'amura ne wanda yake da alaka da ubangiji subhanahu wataala ita gaskiya abu guda ne dama aka ce ruhun mai gaskiya dama barka cika aka ce ruhun makaryaci ita cika take amma aka ce ƙarya hore take ba yaya ko ba haka bane ƙarya za ta yi ta hure tana ta wani wannan filar ɗin da wane ne amma sai kaga kawai ba ta yaya me ya sanya domin akwai matsala cikinta da aka ya koyan wa musulmi wannan abin ya sa an rihe masallaci na wannan ‘yan uwa ga baki ɗayansu menene bicikinsu su a hana su suna taɓo su in yazi su ɗahiru bauchi wanda suka karantar da mutane wasu ababe na shirka da bid'a wannan ababen kuma wallahi har duniya ta daɗe ba za a fasa bayani kansu ba da in yaji duka ababen da ya karanta na komi Allah ne wallahi ba wanda ya isa ya hana bayani kan wannan wallahi tallahi dan haka su sani Allah a cikin suratul baqara yake cewa man azlamu ba mafi zalunci mimman man'a masajidallahi an yuzkara fiha sama da wanda zai hana masallacin Allah ya ambato a ambaci Allah a cikin masallacinsa wasa'a fi kharabiya yayin yunkurin yunkurin rushe wannan yace ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khalifi wannan su kasance ba za su shiga za su shiga wuta damin na farko suna da kaskanci domin ayace tana da dan tsawo wa man azlamu mimman amasabi an yuzkara fi azmi wa safi kharabiha ulaika ulaika ma kana yadkhuluha illa khafil lahum fi dunya khizu wa lahum fil akhirati azabun azim kun ka suna da azaba mai radadi kuma gobe kiyama za su shiga wuta suna kaskantattu da haka duk wanda ya hana a bautata wa Allah a yi bayani kan sunna a yi bayani kan tauhidi yana daidai da wannan Allah ya tsare mu Allah rawa mana asiri kamar da kuka san unwani namu sayuhu zamul jam'u wa yuwalluna dubur wallahi din taron su sai an yi galaba a kansu kuma sai sun juya baya suna kaskantattu yanda wannan malama a can zanzar su suka zamanto tun suna raye bakin ciki sai dai ya kashe su ya zamanto mutanen da da suna tare da su suka fara fahimtar sunna ni da an kusan bayan wanda nake zuwa ina sallar juma'a wallahi sai kun yi mamaki amma tun da Allah ya fansa da ni sunna shikenan na hada firaku baini wa bainahu kuma ya zamanto ƴaƴansu a cikin gidan sai da ce ƴaƴansu suka zo suna suna fahimtar sunna ƴaƴansu yanzu haka akwai ɗaya daga cikin abokanan mu wanda wasu su ba ma da zarkin batawa ɗiyan wannan manya-manyan shehunan ne amma wala suna nan da'awa ta sunna sak ba gudu ba da baya sunna tana nuna mutane abu da hujja kuma sunna ba ta ce wai sai mutum yayi abu tilas amma bayani ne in ka ga dama ka bi in ba ka ga dama ka bi ba to za ka Allah bayani kuma wai dan an ce wannan abin haramun ne wai ka ce wai ba za a yi bayani ba to dan haka me sai da giya shi ma sai ya zo ya ce ba za a ce giya haramun ne ba haka mai tata kada a ce tata haramun ne haka mai shan mai shan mai shan kwaya da wiwi da wane ne shi ma ya ce ai malamai kada su yi bayani su ce wannan abin haramun ne domin ya sanya ai su ma yan su da wani abu da suke sama yana ciki haka duk wasu mai su zinace zinace da duk wasu banna kenan da haka idan ka ce wai wannan abin dan je kuna yin shi ba za a ce haramun ne ba wallahi ka bata kanka lokaci lokacin nan ma ne Allah zai kara tona asirin abin amin duku duku annabi Musa alaihi salam fir'auna ba irin tentative da yayi da bai bi ba ne halaka shi amma a ƙarshe bai ci nasara ba manzon sallallahu alaihi sai da aka kore shi ma al'adar da ya isko a garin su ana yi yanzu yana bayani aka je ana ana kashe wannan sahabbansa suka rika hijira amma duk da wannan sai da addinin nan ya zo ya yi galaba Allah ya rika bayani a cikin Qur'ani faqul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa faqul ja'a al-haqqu wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa gaskiya ta zo gaskiya da man mai gushewa ne kusancewa ƙarya da man gusanta ce ya ku yan uwa musulmi wa'annan a ƙarshe wa'annan yanda kuka ga gaskiya take cin nasara haka su ma wasu ɗan ta'addar da suka zuka mana hari a ayorofar su ma ba su ci nasara ba wanda suka rasu daga cikin sojojinmu Allah ya ji kansu Allah ya gafarta musu Allah ya ramushe su Allah ya sa ya zaman to sanadiyar su shiga aljanna kuma wannan yan ta'adda wallahi duk irin hanyoyin da za su bi ba su ci nasara Nijar inda za a iya cin nasara a kanta wallahi tun bi da an ci nasara da haka addu'o'inmu insha Allah karɓaɓɓu ne din azzali din zaluncin azzalimi bai cin nasara ita ma sayuhu zamul jam'u wa yawluna dubur ai sai da suka ruka suka rika rugawa suka rika gudu suka rika shiga cikin mutane insha Allah ba za cin nasara ko mu rika sa kasan mu cikin addu'a insha Allah sai ta kai inda ake inda ma ba a tsammani Allah ya taimake mu na so hutuban na yan uwa musulmi in zo tun karhe daya a fara zuwa minti talatin a idasa to galibi yan uwa suna zuwa wasu a lokaci ƙurare kenan don haka sati mai zuwa don haka a rika kokari a zo da wuri ta yadda kare zaman to lokutan sallama kawai iri ɗaya ne da sauran wurare a a yi tsari ba ma so mu rika tsawaita hutuba amma jinkirin waɗansu ya sanya har muke tsawaitawa ina fata an fahimta kuma tije yana kama wani lokaci in mai tsawo ne a jashi amma dai za mu rika kokari zuwa minti talatin kawai a ce an tsaye da hudu ba ko kuma zuwa minti talatin kawai a ce an yi ikama kenan salifan da tamkin insha Allah a yi kokari a bada haɗin kai akwai unuwa ne wanda suke da relation da wanda zai zo masallaci da wuri yana da lada kamar ladan ya yanka raƙumi ya yi sadaka da raƙumi mai zawa a lokaci na biyu kamar ya samu kamar ya ladan wanda ya wannan kin saniya sadaka da saniya na uku irin dabbobi irin wannan kamar tumaki raguna ɗan su akwai wanda zai zo kamar kaji akwai wanda zai zo na ƙarshe kamar kwai sadaka da kwai da haka a rika kokari a zo a samu lada ta yadda za a rika kokarin menene reziman hutuba a isar da ita a cikin kankanan lokaci Allah ya taimake mu Allah ya tsare mana kasan mu Allah ya ruha mana asiri Allah ya taimake musulunci da musulmai Allah ya kaskantar da kafirci da kafirai sako na ƙarshe na manta wasu suna cewa wai eta na Niger a ƙasar agadez wai sun ɗauki ƙungiya na izala da salafiya a kan 'yan terrorist 'yan ta'adda wai an hana su activity religious to wannan ƙarya ne an sha mana tambayoyi ya sanya hannu ya magana a tiktok na faɗi ƙasanmu ta nijar ita ce take da ikon ta yi informan wannan kuma suka ɗauka suka je suka sa a facebook a wannan bbc aka zo aka yada wanda bbc munafuka ce daman yahuda ne take wa aiki an yi entardinta a nan ƙasar niger amma suka zo suka sanya ake ta yawo da ƙarerakin wannan kamar yadda kuka sani yan wa musulmi daman yan bida kullum fitintunin su bai karewa da haka wannan magana ƙarya ce ƙarya ce ƙarya ce kuma esa take da authorization take da dama take da possibility yin wannan information kuma esa ba ta yi wannan ba kuma diska president esa ba ta yi maganin komi ba leta na riyanzu diska president har yanzu shi kasar wannan esa mu ba ta faɗi komi ba game da wancan abin kuma insha Allahu abubuwa za su biyo baya sai sun kumyata sayuhu zamul jam'u wal waduna dubur hadha huwa ma inda billahi tawfiq subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk um ila salatikum yarhamni wa yarhamukumullah